الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد
فصل قد أيتناك كرمك الله من ذكر أخلاق الحميدة وفضائل المجيدة وإحسان الكمال العديدة ورأيناك صحتها له صلى الله عليه وسلم وجلبنا من آثار ما فيه مقنع والأمر أوسع ومجال هذا الباب في حقه صلى الله عليه وسلم ممتد ينقطع دون إفاده إلا الأدلة
wannan hadisi ne na ibn abi halata fi wasfin nabi sallallahu alaihi wasallam sai alƙali ce kada a ce naka akara makallawa mun kawo maka ko mun zo maka Allah ya girmama ka min zikirul akhlaqil hamida wato wajen ambatan ɗabi'u ababen yabo wal fada'ilul majida da kuma falala wacce take mai daraja wafi salil kamali da dabi'u na kamala al'adidati mai yawa wa araina ka sihata halahu kuma kun nuna maka ingancin ta gare shi alaihi salatu wassalam wajalaina min al'asari ma fihi maqna'un ko muka bayyana maka sai muka wuta su baro baro daga asar da aka samu daga malamai ma fihi maqna'un wanda a cikinsa akwai gamsarwa wal amru awsa'u al'amarin kuma ya mai fadi ne kuma jalu hada da babi fi haƙi sallallahu alaihi wa sallam mumtaddun wato fagen wannan babun a cikin haƙin mai annabi mai tsira da amincin Allah mumtaddun wato mai kakke ne yankadi duna duna nafadihi al-adilla al-adilla wato al-murshiduna wanda za su dinga maka jagora suna nuna maka hanya kamar misali guraren da ake zuwa siyaha wato irin tourism din nan sai akwai wanda suka san guri su ne za ka ga shi ne murshidi na ci maka nan shi ne kaza nan shi ne kaza to duk wani wanda zai iya mashige maka gaba a kan sufofin annaba alaihissalamu to sai an kure shi ba zai iya kure inda ake so a ji shi ne al'adilla za su yanke a hanya ba su iya zuwa ba
wa baharu ilimin hasa'isihi zahirun la tukaddiruhu dila kogin ilimin hasa'is wato keɓance keɓance da Allah iya wa annabi alaihissalamu kogi ne zahirun mai cike da ruwa la tukaddiruhu dila guga baya gurɓata shi a ce wato ya mai da shi turguba ba a samun wannan kaga wannan kalmar addila ita ce wadda sai na hassani ya amfani da ita ita ce lissani sarimun la'aiba fi wabari la tukaddiri huddila wato guga mai yawa jam'in dalo ne a sa ruwa ba shi da an ka saka ka tamfada ka tamfada sai ta ce abunan ɗinsa turgubarsa duk wani da ci sai taso to wannan kogin kowane irin tamfatse za ka yi bayan da za a ga ko a totar buwarsa ta taso gare-gare iki kasa'is ɗin kuma suna da yawa akwai kasa'is ɗinsa wanda allah yi masa kuma yi wa annaba irinsu akwai kasa'is ɗin da allah yi masa ko bai wa sauran annabawa ba akwai kasa'is ɗin da yi masa ko bai keɓanci al'ummarsa da shi ba suna nan hawa hawa hawa suke shi ne sa ce kogi ne da bayan da za a yi ya gurɓata
ولكننا أتينا في بالمعروف مما أكثره في الصحيح والمشهور من المصنفات yace sai dai mu ataina fihi bil ma'ruf a cikin sa mun zo da abin da yake sananne mimma aksaruhu fi sahih wanda mafi yawansa a cikin ingantattun littattafan hadisi ne wal mashahuri min al musannafati da kuma shahure na ga littattafan da aka rubuta
waktasarna fi zalika bi kullin min kullin wa gaidin min faidin min faidin ce da mun takaita a cikin haka bi kullin min kullin daga kankani daga cikin mai wato daga cikin gaba mai yawa wa gaidin min faidin da kuma dan kadan daga cikin abin da yake mai yawan gaske saboda tsohon larabci ta amfani da shi
ورأينا أن تختم هذه الفصول في ذكر حديث الحسن wato mun ga cewa ya kamata an naktima hadhihi al-fusula mu kammala wa'annan fasolili bi zikir hadith al-hasani mu ambaci hadisin al-hasan an ibn abba an ibn abi halata wanda aka karbo daga ibn abi halata li jam'ihi min shama'ilihi domin tattare wasu daga shama'il na annabi alaihi salam wa awsafihi da kuma sufofinsa kasiran masu yawa ya tattare su jumlatan kafiyata kuma dunkulewarsa shine idmaj ka dauko ka cusa ka cunkusa yan cunkusa masa jumlatan kafiya wato jumla wacce ta isar min siyarihi wa fada'ilihi daga sira annabi alaihi salam da kuma falalolinsa wa nasiluhu bi tanbihi dalifun laifin ala garibihi wa mushkilihi sannan za kuma mu sadar da shi da tambihi za mu faɗakar amma laɗifin alagari bihi wa mushkilihi akwai gara ibul hadis wa mushkilar hadis wanda kalmomin masu tsauri ne to zai ware wani babi ko fasali bayan ya gama wannan zai zo da kansa ya wasu dalla dalla dalla saboda ya san larabci mai tsauri ne amin
حدثنا قاضي أبو علي حسن بن محمد الحافظ رحمه الله بقراءتي عليه بقراءتي عليه سنة ثمان وخمسمائة يواتي حدثنا القاضي أبو علي قاضي أبو علي الحسين الحسين بن محمد الحافظ محمد الحسين بن محمد الحافظ رحمه الله amma bi kira'ati alaihi da karatuna a gurinsa sanata samanin wa hamsu mi'a shekara ta ɗari biyar da takwas a lokacin yi wannan karatun
kala haddasa na imamu abul kasim
shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shida ka cire wannan kala ya ce kala haddasa na imamu abul kasim عبد الله بن طاهر التميمي كو
عبد الله بن طاهر التميمي بما قرأت عليه بما قرأت عليه حدثنا الإمام أبو القاسم الإمام أبو القاسم يزن تدمو عبد الله بن طاهر التميمي شن عبد الله بن طاهر التميمي فيما قرأت عليه شن عبد الله كرنتا أغريشي أخبركم الفقيه الأديب أبو بكر محمد بن عبد الله بن
akhbarakum al-faqih al-adib wato faqihi kuma adibi abubakar muhammad ibn abdullah ibn al-hasan al-naisaburi eh shine wa shaykh fasih abu abdullah muhammad ibn ahmad ibn al-hasan al-muhammadi al-muhammadi da shaykh al-faqih shaykh wanda ya masanin fiqh abu abdullah muhammad ibn ahmad ibn muhammad dan ahmad ibn al-hasan al-muhammadi
والقاضي أبو علي الحسن بن علي بن جعفر الوحشي القاضي أبو علي شين الحسن بن علي بن جعفر الوحشي قالوا قالوا حدثنا أبو قاسم حدثنا أبو القاسم علي بن بن أحمد شين علي بن أحمد بن محمد بن الحسن محمد بن الحسن الخزائي الخزائي أخبرنا أبو سعيد الخيثمي أبو سعيد الخيثمي أبو العباري بن كليب الشاشي الشاشي أخبرنا أبو إيسى محمد بن إيسى بن سورة شيء الحافظ shine ya ba mu labari abu isa muhammadu dan isa dan surata saurata kai alhafizu
قال حدثنا سفيان بن وكيء شكون شيء سفيان بن وكيء يا زنتر دمو
حدثنا جميع من عمر بن عبد الرحمن الأجلي imla'an min kitabihi imla'an min kitabihi wato ya masa shubta daga littafinsa
قال حدثني رجل من نبي من بني تميم من تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة أم أم المؤمنين المؤمنين رضي الله yawa عنها shine ce haddasani rajulun wani mutum ne daga bani tamim daga cikin 'ya'yan abi halata mijin na na khadija radiyallahu anha ummul mu'minina wato kafin ta aure annabi alaihi salam shine abu halata din to ɗansa ne wato ya zama su su alhassan da alhussein in suka yi magana a gurinsa wajen kawunsu kenan so da mahaifiyarsa ɗaya da na na fadima radiyallahu anha
يكنى أبا عبد الله بن لأبي ibn al-abi هالة halata an yi masa alkunya da abu abdullahi an ibn al-abi halata Mm.
shi kuma an An- karɓo daga ɗan abi halata Mm.
ɗa ne daga abi halata an عن الحسن al-hassan بن علي shi kuma karɓo daga al-hassan ɗan ali ابن ibn abi talib shi رضي kuma karɓo daga الله ɗan abu عنه talib Allah ya kare da a gare su قال سألت خالي عند ابن أبي هالة yace na tambayi hali kawuna inda ibn abi halata inda ɗan abi halata قال القاضي أبو علي رحمه الله alkali abu ali Allah ya kare da Allah ya Allah ya masa gafara yace وقرأت على شيخ على أبي شيخ.
طاهر na karanta a kusa a wajen ashek abi ɗahir أحمد ahmad بن ibn حسن hassan ibn ahmad بن أحمد بن Mm.
خزادة fuzadada ذاكر جيو alkarji جيو eh watan kace fuzadada to shine kyautar Allah kenan kyauta kamar da Hausa kace kyauta to ko rabo Mm.
to amma kalma ce ta farisanci to
na karanta a gare shi albaqil lani الباقي لاني baqil lani مم. قال wato وجاء in zaka لنا fassara shi baqil lani شيخ da الأجل faki hani shi ne mai sai da irin su kankana shi ne baƙin lani Eh, faki hani ko shi ne mai sai da irin su ayaba da makamantansu fawake wancan kusan bukule yake sayarwa sana'arsa ce
قال وأجل أجازنا وأجاز شيخ الأجل.
لنا شيخ الأجل abul أبو fadil الفضل أحمد بن حسن بن خيرون Eh, shi ne ajaza lana ya mana ijaza a shekul ajallu wato shehu wanda yake maɗaukaki abul fadili ahmad ibn al-hassan ibn khairuna kala قال سكتي.
حدثنا أبو علي الحسن بن أحمد بن أحمد.
إبراهيم بن الحسن بن محمد بن بن شازان شازان أمم،
ابن خرد بن- بن مهران بن مهران الفارسي الفارسي قراءة عليه قراءة عليه فأقر به فأقر به shikenan sai ka tabbatar da abin da ya karanta
قال أخبرنا أبو محمد بن حسن بن محمد بن يحيى zai ce a gabarana abu muhammad shine alhassan dan muhammad dan yahaya bin alhassani ko dan hassan بن جعفر shine dan ja'far بن عبد dan الله abdullahi بن حسين shine dan al-husayn بن علي bin ali bin بن abi حسين بن talib علي بن أبي sai dan طالب husayn dan ali dan abi talib معروف بابن أخي آه، bibin Irin ake ɗahidul alawi.
alawi wanda aka san shi da abu aku ɗahidul alawi
قال Yes, sir.
حدثنا إسماعيل بن محمد Eh, ismail dan muhammad ya هذا.
zantar da mu kuma shi kuma muhammad dan ishaq
ابن جعفر haka kuma dan ja'far بن محمد ja'far kuma dan muhammad بن علي shi kuma muhammad dan ali بن حسين shi kuma ali dan al-husayn بن shi علي kuma al-husayn dan ali بن أبي shi kuma ali طالب dan abi talib radiyallahu anhu قال حدثني علي بن جعفر بن Yes, sir.
محمد yace ali dan ja'far ya halce wato dan ya zantar da ni kuma ja'far dan muhammad
إيه، بن shi علي kuma muhammad dan ali بن حسين shi kuma ali dan al-husayn عن أخيه موسى shi kuma da dan wasu dan afi musa بن جعفر dan ja'far عن جعفر بن shi محمد kuma karbar ga ja'far dan muhammad عن أبيه shi kuma إيه، محمد بن علي shi kuma karbar ga muhammad dan ali عن علي بن حسين shi kuma dan ali dan ali shi kuma dan al-husayn قال yace قال الحسن بن علي shi kuma alhassan ɗan ali ya ce واللفظ لهذا السند ya ce wallafazu lihaza sanadi lafazin da wannan sanadin ne wato shine riwaya ce ta dukkanin su ahlul baiti ne to shi sai dinka ce fulashi da wa'annan tun daga farkon saboda salsalar abin tana da girma shine dinga jawo su daga wani wani qira'ati alaihi ajazani abu kaza kaza ga sanan dai ya ce wallafazu lihaza sanad wannan sanadin ita al-isnad to سألت خالية بن ابن أبي هالة عن hilyatar هلية rasulullahi sallallahu alaihi صلى الله عليه وسلم wasallam to shi alhassan dan ali yace na tambayi kawuna wato dan uwan mahaifiyata na na Fadima radiyallahu anha Mm.
shine Hindu dan Abi Halata Mm.
an hilyatar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Mm.
abu sa kyau to na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam وكان وصافا shi Abu Hindu dan Abi Halata kana wasafa wato fasihi ne mai hikima wajen wasafa dan adam
مم. وأ- وأنا أرجو أن يصف يصف لي منها- منها شيئا أتألق ألق به.
به shi na so an yi sifali min hashe'a ya siffata min wani abu daga ciki a ta'allaku bihi Mm.
da zan rike in a samu albarka
مم. قال sai ya كان ce كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما fahaman ba fahaman mazala mai tsira da munancin Allah fahaman wato mai wato ɓaragen jiki ne ba fahaman ko mai kwarjini a girin halittarsa
يتألق يتلألأ وجهه وجهه fuskarsa tana tana kyalkyali tana haske tala alu alkamar lailatar badari irin hasken wata daren goma sha hudu
ولا min almarbu'i wato ya dan tsara gajere tsawo ba a kasar min almushazzabi ko bai kai zangarme mai tsawo ba wato raba a cikin nan madaidaici amma sun ce ya fi raba a tu shi sa ce a duwal min almarbu ya dan fi raba a sannan ko bai kai a tawilil ba'ini ba mai tsawo wanda yake kelele wato tsakatsaki yake alaihi salam
عظيم الحامد azimal hamati wato mai kansa wato mai girma ne wadda in kai ya zama yana da girma to akwai kwakwalwa akwai tunani amma in kai ya zama kankani kan shirlo babu kyau sannan ko babu cikakken hankali رجل رجل الشعر.
الشعر gashinsa kuma ba mai yalolo wani can ba kuma karangiya ba ne إن فرد فرقت حقيقته فرق.
فرق wato in gashin ya rabe to sai ya raba shi in ya rabe ɗaya nan ɗaya sai ya raba shi wa illa fala in ko bai rabe sai ya bar shi haka وإلا فلا أم.
sai ya bar shi haka alaihi أوه. يجاوز شعره Ala- la yuja- yujawizu sha'ruhu shahamata uzunaihi shi gashin nasa yana wuce fatar kunne haka yana sakowa har kasa da ita idza huwa إذا هو wa farahu in ya sake shi Mm.
sai ya sauko أوه. أزهر اللون azharar launi wato mai yadi lankama أوه. واسع wato الجبين fari ne amma cuɗanye da ja shine azharar launi أوه.
washe واسع aljabini الجبين mai gelwa goshi أوه.
salasala أوه. الرجع azajal hawajibi واجب wato gashin gira أوه.
nasa yar yar yar yar yar ike kuma ya taho ya ya baka ya zo daidai goshi tsakiya kamar ya haɗe sawabiga ثوابك من wato غير cikakku ne wato ba wani gurin gashi wani gurin ba gashi ba gashin yake aka dunkule yar yar yar min gaidi karne أوه.
wato ba rasar da ya haɗe ba أوه.
wani za su ɗauka kamar a haɗe ki amma akwai ɗan guri ƙanƙani da bai haɗu da juna ba bai nahu ma irkun بينهما أرق yudirruhul gadabu يدرؤ yudirruhul gadabu fushi shi yake fito da jijiyar sai a ganta ta fito in yi fushi za a ga wannan alamun dan ya fito kaɗan shine ya raba tsakanin wannan da wannan a ƙannalar irinini hakan da irnini wato mai tudun gorar hanci in aka ce a kanal amfi wato tukunyar hancin ce tana da kyau kuma ta yi tudu ba irin abu ɗasa ɗinnan wanda ya zama taɓaɓɓe ba to irninu kuma shine gorar hancin to lahu nurun ya aluhu akwai haske da yake wato hawa kansa
wai hasibuhu man Mallam ya lam ta'ammaluhu yata'ammalhu a shamma shamma wanda bai lura da shi sosai ba sai ya tsammaci a shamma irin mai tsawon hancin nan ne ba kuma nasa ba irin wannan ba ne madaidaici ne mai kyau rasulullah hassan lihiyati kasalliyati wato mai cikakkiyar gemanya to a gashin ba wai wani gurin da shi wani gurin ba shi ba cikakken geman ne ba ko mai tsawo can ba yana haɗe wanda daidai wa daida yake
a da aja a da aja mai tsananin bakin gashin ido Allah shine a da aja sannan farin kuma farin takwala shine a da aja Mm.
sahalal kaddai kaddaini ne mai gogaggen kudu kuki ba mai kunci kumburarre ba ba kuma wanda ya fada kwadan ba a goge iki salasalam jali zabi alfami alhammi ba mai yalwatan jan baki ne bakinsa yalwatacce ne ba a tsuke ba ashinaba wa- mufaddaja ma- fina- ash- ashinaba ashinaba ashinaba shine mai kyalkyalin hakora hakoransa kyal yar yar suke farare tat shine ashinaba ashinaba
fafallajal asnani asnani sannan hakoransa a rarraba suke wannan na da wannan daban wannan daban ko da za a ci wani abu nan da nan ana taba zai fita ba zai shure ba
da Dik almasaru bacci mai gogaggen gashin girji
ka anna wato gashin girjinsa kamar luba yake daƙiƙ wato ba a cinkushe ike ba a kwance ike haka siriri tun daga mashafa turare ya taho haƙi zuwa cibiya haka ike yar yar yar yar yar yar yar shine wanda sai na uka shi ta taba tabawa amma sai ce sai da shekara arba'in yana jin sanyin kirjin da ya taba in ya zo yin sallah in ya miƙe yana karatu to yanda alayhi salamu yanda wannan abun loba yake inda za ka buɗe ka ga ya farar ɗin nan to zai kwanta ga baki ɗaya in ya ruku'u ko sai ya buɗe in ya ɗago sai sake daidaituwa shi kaɗai aiki yake kuma tasbihi yake shi kansa wannan ɗin a yanda yake shi ne a goge yake
ka anna unqahu Unqahu jiddu dumyatin.
dumyatin fi safa'il fiddati fa'i siddati kai ka ce wuyansa jidu dumyatin kamar wuyan ya tsanani fi safa'il fidda cikin kyau irin na na azurfa irin azurfa take yar yar yar mai kyau din nan. to haka wuyansa yake kamar zubin azurfa hunuk an ce nan da ya sa shi ne eh, ya sa shi ne amma a asalin luga eh in a ka'idar isti'mal ne ba a amfani da unko wajen siffa sai dai jidu jidu shi ake siffata abu jidu kaza jidu kaza kisa an ce jidu dumiya shi kuma qur'ani da yace fi jidu ha habulun shi ko ba isti'mali bane saboda su kanta qur'ani amfani da wannan jidu ne amma ko ta bata shi da didari hablun min masad shine didare wanda ake sawa wanda ina jin ba a yin sa sosai yanzu amma wajen yan kola ina jin watakila ana iya samu wanda ake yin sa da mai tsawo mai mai mai a dunkula a dunkula a dunkula ke daura auye kama wuyan wanda ake cewa iya amma na na wannan ne na na, na kaba ne ana ce da shi didare ana sa shi irin camfin nan a ce maganin baki mm, to shi nata an ce fiji da hahabul amma na isa imani na larabci ka anna ji da hu ji da duniya amma sai amfani da ruga kawai ma'utadil al-khaliqi mutallil halqi wato madaidaicin halitta madaidaici ne daidai badina badina yana da jiki mutamasikan amma kuma a Mutamasikan.
matse ba sakwakwab jikinsa yake ba ko Sawa ba za gan shi al-badani.
ramamme ba sawa Sawa albaɗani wa al-badani wa sadri.
sadri da cikin da kirjin a daidai suke
sai mm, mushikha sadari musihar sadari shine ne a shafa yake to ba'ida ma bainar manki baini baini wato mai ni fadin tsakanin kafadu guda biyu yana da fadin kafada da hamul karadisi karadisi ko mai barage barage ne da shi alaihissalam
alwarar sai mutajarradi mai hasken abin da yake fili to duk wanda yake sa sutura kuma da jikinsa da yake fili ake ganin rana take taba shi yake shan ƙura fuska da hannaye to da zai buɗe dantsansa sai ga akwai bambanci in ya buɗe ƙirjinsa da bambanci saboda yadda yake shan rana baki yake yi eh, wancan da yake rufe ya faske to shi kuma na annabi alaihi wanda yake hasken ranar shi ma mai hasken ne in ka buɗe ba ka samu bambancinsa da wancan ba shine anwarul mutajarrid eh, to mm, mausula ma baina labbati wasurrati bi sha'arin yajri kal hadi yajri.
kamar yadda na faɗa musulun ma bai na labba labba shine mashafar turare nan wasurrati zuwa kuma cibiya akwai wani wato gashi yajri kal hadi kamar zane yake to haka yake shine wanda nace sayyidina ukashatu ya taba taba shi din eh, sai ya ji sanyi shekara 40 bai daina jin sanyin ba
kalhaɗin kal ariya hadi kawai To, kamar to.
zane to harisa da ya yi eh, dai shi ma ce sade eh, ma a cewa sadai na mace ne.
zalika ash'ala Na mace sunduwa.
kira'aini.
sundo wato ake canan mace Mm, sundo na namiji kai eh, wato mama daidai kan eh, to amma na namiji sunduwa ake cewa da shi to shi annaba su daidai gurin babu gashi ya ce masuwa zalika ai masuwa a sha'arin lazi bainar labbati wasu rati sauran gurin kuma haka yake kora zalika ash'alar zira'aini wato mai gashin zira'i hannayensa haka nan akwai gashi to wa man domin kewaye da kuma kafaɗinsa to wa ali sadar da kuma ali maɗaukacin sadri.
kirjinsa to tawilar zandai ne mai tsawon hannaye to to rahabar rahati rahati bai faɗin tafi to amma hissan wa ma'ana to Eh, hissan wa ma'ana zahiri haka yake kuma ma'ana Eh.
kyauta to wadda ta wuce wato ta wuce marka-marka to ta wuce sarfa dukkaninsu lokaci nan ya wuce ba za ka samu ba shi ko ko a wani lokaci kyauta yake alaihi salam
sassai shassanar kafai ne walƙa da mai wanka da mai shassanu shine mai kauri to amma kafa din ana nufin yan yatsunsa dara da suke masu karfi duk abin da ya rike ya roko sannan kadamai na daga diginsa su ma cikakku ne to sa'ilar adrafi mai tsawon yan yatsu au qala sa'ilar adrafi adrafi wa sa'ilar adrafi duk luga ɗaya ce to wa sa'iral Duk ɗaya ne.
adrafi sabqal Eh.
alabi saboda al'asabi eh wato mai gogaggen wato zira'i to ko mai gogaggen makangyama idan bai zama sabdu ba eh akwai abin da ake kinsa nutu'atu akwai tarahulatu ita nutu'atu shi nuna za ka samu wani dan wani wani dan tudu tudu tudu haka dan tudu tudu a jikin mutum tarahulatu shine za ka samu wani kusassari kusassari shine tarahulat to shi babu nutu'atu babu tarahulatu a hannunsa gaba daya haka makyange masa ka sassake kamar kwalaba
kumsanal akhamasaini ya kuma sandal ahmad saini su ne diddi wato karkashin kafa ahamasu shine wanda zaka ga fata wato gashi baya fitowa Ya- fatar ta bambanta da sauran saman kafar eh wacce ce irin fatar tafin hannu to shi nasa a shafa suke shi sa za ka ga su annaba alinsa mafi yawa duk haka suke in ka ga takalminsa alaihissalam zai ga a cimfaɗa yake ba irin wanda ake samu tsakanin kafar mutum za ga wani ɗan kwalmi to tasa ba irin wannan alaihissalam shi sa inda za ka je ka leƙa makama ibrahim za ga kafar a kwance take kawai haka da ƙawon suke alaihimu salatu wassalam
masu halƙadamai mai gogaggen digadigai to yanzu an humal ma ma'u yawa to yanzu an humal ma abinda yake nufi wato dindiyu ne ya sare sun agoge take kamar kwalaba wato babu faso babu wani kwari-kwari babu wani abu da ya fito a jiki yanbu anhu malama kana zubarwa sai kwarangi ba zai tsaya ba saboda wato tsarkin abin da kuma santsin kafar shine yanbu anhu malama kana zubarwa sai kwarangi ba zai tsaya ba
iza zala zala takallu idan ya tashi tafiya zai tafi da karfi ne ko ya fado takafu'a ya tafi kamar kamar yana gangarowa ne daga tudu to ko ya shi hauna amma yana tafiya cikin nutsuwa jari almushi mai saurin tafiya
iza masha ka annama ya yan hatta min sababi yana tafiya kamar yana gangarowa daga tudu ne
wa idan Iltafata.
tafata wata iltafata jami'a in ya tashi waiwaye gaba ɗaya ke juya ba waya da wayan saka sai dai juyo gaba ke ɗaya zai salatu wasu
khabiran alfi hafi da ɗarfi mai sun koyar da maganai ƙasa ba ya ɗaga kansa sama ko shi kansa ƙasa yake shi yasa ba wanda suka gane shi sosai irin ƙananan yara kamar shi alhassan da alhussein Eh.
irin su abdullahi dan abbas irin su usama ta dan zaid su suka fi wa ganin sa saboda kullun kansa a ƙasa yake to su kuma yana dora su akan cinya kansu ko ciwo su tana kan cinya sa mai alfarma mai albarka kuma kansu yana sama to shi ne suke iya ganin sa sosai alayhi salatu wassalam
to to nazaruhu ila al-ardi adwalu min nazarihi ila sama ila sama dubansa zuwa ƙasa shine mafi tsawo daga dubansa zuwa sama bai fiye da kai yana kallon sama ba to jullu nazarihi lil mulahazatu mafi yawan kallon annabi alisun harara ce ba harara irin ta fice ba in ya kalla ba har shikenan baya matsawa abu duba ka tsaya ka sawa abu duba daman kauyanci ne kuma wanda ake wa din har sai ya tsargu haka baya irin wannan alayhi salam to yasuqu ashabahu ya soba ashabahu shi sa sahabbansa a gaba yake baya shigewa gaba ana binsa to sai dai sabon suna gaba shi yana baya ina cewa ku bar baya na kallo kalfi lil mala'ika ku bar baya na saboda mala'iku sannan a wajen wannan akwai bashi babu girman kai da kuma kulawa da abokan tafiya duk abin da zai faru yana sani ya san wane tafiya in ana yi tunda shi ne a baya to ka ga mai karamin karfi da rauni ba zai sha wahala ba da abin da ya same shi zai gani kuma sai ya tsaya sai ya kula amma in a gaba shugaba yake abin da ya faru a na baya watakila sauran sai su rufe masa kai kwarbi da shi kawai sai a tafi sai mutum ya sha wahala shi yasa wata rana suna tafiya da jabir dan abdullahi radiyallahu anhu sai raƙumin ya samu matsala to da a gaba yake ba zai sani ba ina za su yi ganshi ce jabir ya ayar ya gaba sai ce raƙumin ne ya kasa ba zai iya ba sai ce to durkusar da shi ya durkusa ce tashe shi sai sa tafin kafarsa mai albarka mai alfarma sai da ki gwiwar sai ce durkusar da shi hauta yau sai ya miƙe sai raƙon ya fi kowanne kuma lafiya amma wannan matsayar matsalar da isamu eh annabi alaihi salamu saboda rahama jabiru ya ce sai da ya roƙa min gafara su 21 da an yi gaba sai ce Allahumma gafir li jabiru an yi nisa an yi tisa sai ce Allahumma gafir li jabiru in an yi tafiya sai ce Allahumma gafir li jabiru kafin isa madina sai da ya masa wannan kowa ya ɗaya ta isa amma sai da ya masa so 70 so 21 alaihi salatu shine jagoranci na gari eh mm. ويبدأ من لقيه يهو بالسلام.
بالسلام yana fara wanda duk ya gamu da shi sai ke fara yi masa sallama Mm.
kuma in yi sallama sai ce manil qaum To, suwaye wa'annan wannan mutane ne saboda suna cewa kaza ne to ya san matsayinsu in ya tashi zai sai masa tambaya ko ba su amsa to ya san yadda zai ba su amsa amma baka san mutane ba eh, sai a waye gari kana wata suna rijiya gaba dubu maganar ku da tasu ba za ta yi ba amma yana sanin waɗanne iri ne tunda shi kira aka a kira shi yi to ya zo ga abin da zai musu kawai wanda ya daidai da su ba za a zo a banda su su yi wani guri ba haka yake alaihi salatu wassalam
Qultu sif li mantiqahu
sai na ce da shi to kwas siffanta man maganarsa To, Qala sai ya ce kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mutawassalan mutawasilar ahzani.
ahzani sai ce mai ma- wato mai- mai mai- mai majerancin ahzan ne To, amma ga- anan malamai sun ce ba wai bakin ciki ake nufi ba to, shawul islam ibn taymiya ce ba wannan ake nufi ba ana nufin ya ƙazan wato a faɗa iki koyaushe a cikin shiri ike saboda nan gaba da abin da yake gudana ko dare ko rana a tafin hannunsa yake ba a taɓa samun an mamaye shi ba tun da ake a duniya duk abin da yake faruwa a jaziratul arab ko da daddare ko da rana a gabansa yake ba wato ba abin da yake boya gare shi ana kawo masa labari in fita zai je wani guri inda za shi ya san me ake ciki in akwai matakan da suka ɗauka ko na hana shi ko na wani makirci ya sani za a ɗauki matakin da za a kaucewa yadda ba za a yi aran gama ba shine mutawasilar ahzan to da'imal fikirati wato koyaushe yana cikin tunani laysat lahu rahatun ba hutu tare da shi ko kaɗan wala to da kullum a cikin shiri ita alayhi salam wala ya takallama fi gairi hajjata baya magana ba tare da bukata ba ita sirri a in dai zai ka je furta kalma to da bukatar yinta
tawilar sukuti tawilar sukuti mai tsawon yin shiru ne ko shi baya magana
yaftatihul kalama wa yaktatimu wa bi ashi yahtumuhu bi bi asdaqihi ashi daki wato yana da fadin baki in ya tashi maganar ga baki ɗaya yake yin sai buɗe bakinsa sosai ya yi ta baya tsoke ta ko ya kumbiya kumbiya a ciki alayhi salam
wa yatakallamu bi da jawami'il kalimi in ya tashi magana da jawami'il kalimi yake magana wato matattarin zance Eh.
kuma Allah ne ya bashi wannan in ya tashi kalma wa ya ɗaya sai ga sai kai littattafai ya ce la darara wa la dirara shi kenan sai kai ta littattafai a cikin wannan kalmar da ya faɗa a haka Eh, ga sunan da yawa wanda Eh.
yake faɗa in ya faɗa kalma sai dai ka je kai ta mata littattafai kai ta bincike
faslan la fudula fihi wala ta ƙasira wala taqsir amma zancensa fasala wato filla filla yake dalla dalla la fudula fihi babu wato rara a faɗa abubuwan da ba su da amfani wala ta kasira kuma babu gintsewa to gwargwadon abin da ake so shi zai faɗa ba za a faɗi magana mai tsawo ta mantar da abin da yake baya ba ba kuma za a haɗiye wa'insu kalmomin abin da ake so na ma'ana ba su ta ba haka zancensa yake alaihi salam mhm. damisar damisan wato mai kyakkyawan hali mai daɗin zama laisa bil laisa jafi bil jafi ba mai kaushin hali ba ne wala al mahin ba kuma mai wulakanci ba ne ba ya wulakanta kowa Ha, ba ya girman wakanta kowa lokacin da banu tamim suka zo sun kai su dubu goma ya ce marhaban bil kawai gaira kazaya wala nadama ya ce madalla maraba da maraba lalle da baki gaira kazaya wanda ba za a wulakanta su ba wala nadama ba za kuma ku yi dana sanin zuwan ku gabana ba haka ya ce musu ne maraban da ya musu yu'azzimun ni'imata yu'azzimun ni'mata yana girmama ni'ima wa in da inda kat komin kankantarsa baya raina abu komin kankantarsa sai ya girmama akwai La wanda ya yasum- cire masa kamar gashin sinkiya haka a fuska ya ce kai adalla hadda gudunmawa irin wannan ce jammala kallahu Allah ya dan ɗasa ka ce sai da ya fi shekara ɗari ba abin da ya fita a jikinsa saboda wannan baya kankanta abu ko mun kankanta su idan mutum ya je ya samo gujiya Eh,
irin ta akuya in aka babbake wannan gujiyar take gefen kawo wannan ba ma ko fata mutum ya karkade in ya nade kai wa annabi alaihi sai ya gode kuma sai ya bada tukuici in ban in ban da soyayya ba abin da ya sa ai wannan eh. la yazummu shay'an baya zargin komai annabi duk abin da kasa annabi alaihi ba zargin sa
lam yakun yazummu tawaka zawaqan wala yamdahu wala yamdahu annabar su baya zar- baya zargin abinci shine zawak zawa abinci wanda yake a ci ko a sha in ka ci abinci ko ka sha shi ake kiransa mazakai mazak annabar su baya zargin abinci baya zargin abin sha wala yamdahu kuma baya yabansa in aka kawo masa baya sha'awarsa sai ya shiru in yana sha'awa kawai sai ya ci haka kullum yake wa abinci shi alayhi salam
wala yuqamu li gadarihi la yi kamo ligadabihi ba a yi tsayawa gaban fushinsa amma fa iza tu'ri da idza lilhaƙi tu'rida lilhaƙi bi shay'in in aka bijir in aka taba gaskiya da wani abu aka saba wa Allah to in yi fushi ba mai iya tsagaban fushinsa ta yin tasirar a rabu tayin tasirin nan sai ya karba masa haƙƙi wannan wannan haƙƙin sai ya karba oh wala ya gadubu li nafsihi baya fushi dan kansa wala yan tasirar laha ko baya tsayawa ibi wato ibi haƙƙi wanda ya shafe shi shi kansa sai dai in an taba Allah kurin shi ke Oh. idza ashara ashara bi kafihi kulliha kulliha idan ya in ya zai yi nuni da tafin hannunsa yake gaba ɗaya ba nuna ɗan yatsa in zai ce a tafi sai dai haka in zai ce a zauna sai dai haka shine a share bi kafihi kulla Oh. Oh.
wa idza وإذا ta'ajjaba قل- qallabaha قلبها idan kuma ya mamaki to qallabaha sai dai dinga sa ɗaya cikin ɗaya kamar wannan haka haka Mm.
haka zai yi.
وإذا تحدث اتصل اتصل بها
fadraba ibaha bi ibhamihi al-yumna rahatahu al-yusra راحته sai sa ibhamin hada sa da sai dinga buga ta akan hannunsa na hagu haka To.
haka
وإذا غضب فأراد وأشاها.
وأشاها.
in ya fushi kuma a are da sai kau da kai wa a shaha ya bada baya rabu da mutum to وإذا فرح gadda tsarafahu طرفه in ya fi- farin ciki kuma sai kuma gin sai kuma fa- wato rinse wato ganin sai kasa da shi to جل ضحكه ضحكه تبسم.
تبسم.
mafi yawan dariyarsa tabassum ne wato murmushi to Sarru.
يفتر يفتر wa عن yaftarru مثل yana حب murmushi الزمان.
an misal habbil gamami Mm.
kai ka ce irin irin irin kankara ce ta ruwan sama saboda haske wato hakoran nasa sai ga hasken yana fita
قال الحسن حكمتم to ha Allah Hussein حكمتها عن الحسين بن zamana علي Al-Hassan sai ce sai na koyewa Al-Husain ibn Ali wannan maganar lokaci mai tsawo تو ثم حدثته sannan daga baya sai na bashi labari وجدته قد kasabakani سبقني ilahi sai na ashe ya riga ni labakawa ya ya ya tambayi wannan kafin ni na tambaya Mm. فسأل أباه عن مدخل محمد قال مدخل رسول الله صلى الله رسول الله صلى عليه وسلم الله عليه ومخرجه ومجسسه مخرجه وشكله وجلسه وشكله مم.
مم.
ولم يدع منه فلم شيئا يدع منه ya شيئا tambayi babansa an madakali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Mm.
wato shigar annabi alaihi mai gida ko makarajihi da fitarsa Mm.
ko majalisihi da kuma gurin zaman sa wa shakalihi da kamannin zaman falam ya da min an bai rage wani abu daga cikin wani sai da ya tambaya
قال الحسين مم.
سألت أبي عن dukuli rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-husaini yace na tambayi babana akan fitar annabi alaihi salamu daga gida فقال
Mm.
كان دخوله لنفسه Ma'azunan lahu fi مأذونا zalika.
له في shigarsa gida ga kansa wato shiga cikin iyalinsa ma'azunan lahu fi zalika sai an masa izini da izinin Allah yake shiga gida shi yasa ake kinsa Abdullahi ba abin da yake ba izinin Allah
فكان إذا أوى ila manzilihi ya kasance in ya shiga cikin ma- gidansa إيه، جزأ دخوله salasata ثلاثة ajza أجزاء sai ya raba lokacinsa gida uku جزءا لله Haka kashi ɗaya na Allah ne جزءا لأهله ɗaya kashin kuma na mutane na iyalinsa ne وجزءا لنفسه sai kuma kashin na ran- nasa ne na kansa zai ci abinci zai sha zai huta ثم جزاء جزءه جزاء.
جزاء juza'ahu bainahu بينه wa bainan nashi nasa ka san kuma sai ya raba shi biyu tsakaninsa kuma da mutane zai saurare su
فب- فب- فبرج فيرد ذلك.
على الآمة alal amati bil hasad بالخسر wato yana amfani da mu- wato su hassawa mukusantansa wanda suke da izinin shiga gida wurinsa suke haduwa da shi ko kuma sai ya mayar musu da wannan akan amma sauran jama'ar gari ya za su yi da shi in suna bukata to da wa'annan ake amfani mun ga wata rana ai da sassafe sai bilal ya shiga ya ce ga zainab can a waje tana magana sai ce ayyu zayanibi zainab zainab sai ce imra'ati abdullahi bin mas'ud sai ce to ta shigo sai ta ce mijina talaka ne ni kuma tana da kuɗi idan na tashi yin sadaka ko zaka na bashi sai ce in kika bashi sai Allah baki lada biyu sadakatun wasilatun da ladan sadaka da kuma sada zumunci to irin wannan yake alayhi salam da abin da ake so wanda suke da izinin shiga gurinsa to su za su zo su gaya masa koke-koke na mutane sai ba su ansa sai su ji su faɗa masa
wala yadda firu anhum shay'an e baya koye wani abu gare su a kananin siyartihi fi juzu a ummati isaru ahalil fadil ahalil fadil bi izini ya tuna cikin sirarsa fi juz'il ummati a cikin yankin da ya ba mutane isara ahlul fadl bi iznihi fifita ma'abota falala a wajen izininsa in za a zo wanda suke da kima sai ce su shigo shi sa za ga wata ranar sai na umar jilawan da yawa yi idan wane izo wane izo sai ce wane ya fara shigowa ko wanda izo wurinsa ya shigo shi aka ce ga bilal ya zo sai shi a ce wancan ya dakata bilalin ya shigo shi bilalin ya shigo sai da ya gama ya fita wanne ya shiga sai ce masa ban ji daɗin abin da kaman ba sai ce ya riga ka shiga musulunci to suka taimaki annabi alaihi ko a kiyama ce Allah ya fara kiran su baki su matuhu ala qadar fadlihim fi din kuma raban da yake musu abu sa gurgudan falalarsu addini ne
zul hajati wa minhum zul hajatayn mafa
sai fa an yi hattara an yi hattara wato shi yanda yake alaihissala yana kula da addinin mutum da imaninsa in ya zo ba da abu sai ya ɗau wannan iba wannan sai ya hana wannan alaihissalam ko ya ɗau wannan ya ba shi kamar guda goma sai ba wannan biyu to yayin da wani iya magana ya ce rasulullah ka ba goma bace goma ka ba ni daya sai ce kowa gwargwadon matsayinsa na ba shi wancan wanda na ba kaɗan na fi son sa to na yadda da abin da yake tattare da shi ba abin duniya yake kallo ba wancan ko in ba a yi masa haka ba za a kare da shi lafiya ba a haka yake duba su saboda ya san kawunan mutane ya san da al'ummarsa take yake mu'amala da mutane saboda gaba shi yasa a ko a yanzu mutane ba kowa ne yake gane wannan azun ka zo da abu kyau ka kawo da kai ka rabu da shi ba wani sai ji rashin daɗi amma in ka gane shi cewa Allah yake so sai ka kyale shi ku rabu da wani ba shi an ba shi ba wani kuma ku ba shi saboda wani ne zai tafi na guna gunin ba ba shi ba amma wanda aka san Allah ne ya gabansa ko kallonsa ba za a yi ba to da ya yarda gaskiya ne kawai sai zauna akan haka
zulhajati minhun zulhajati wato wani yana da bukata daya minhun zulhajati ne wani kuma da bukata biyu minhun zulhawaiji wani kuma yana da bukatu da yawa to in ya tashi kowa sai masa daidai da abin da ya dace da shi alaihi salatu wasallam ويتشاغل بهم ويشغلهم فيما يسليهم
مما سألته عنهم يتشاغل بهم ويشغلهم مما يسليهم wannan wato yana kau da kai gare su in ana wani abu ya shiru in suna maganganu yana iya sauraro wani lokacin ya dariya ya murmushi sannan yana shagalar da su fi ma yi sulhuhum a cikin abin da zai inganta su ya sa su akan abin da zai taba ya taimake su wal ummata min mas'alatihi anhum mai shagalar da su da al'umma wajen tambaye su akan su ina kowa ne me al'umma take ciki me ake ciki na kaza dan ya samu labarin abin da al'umma take ciki sannan kuma sai a yanke hukuncin da za a yi wasubarihim billazi yanbagi lahu ko ba da ba su labarin abin da ya kamata gare su waya qulu yana cewa liballigi shahidi minkum al-ga'iba wanda yake nan ya isarwa da wanda bayan nan
wa abliguni hajata man la yastati iblagi hajatahu hajatahu ku isar mun da bukatar wanda ba shi da ikon isar da bukatarsa gare ni
innahu من أبلغ السلطان أنا.
حاجة من Wala لا ya taɗu يستطيع ibulagaha إبلاغها da cewa duk wanda isarwa da mai mulki ko mai wata isa buƙatar wanda ba zai iya isa gurinsa ba ya isar da kukansa to wanda iya wani sabbatar lahu ga da mai biyo mulkiyama قدميه يوم القيامة Allah ya tabbatar da gadajinsa gobe alkiyama
لا يذكر عنده illa zalik la yuzkaru indahu illa zalika a gurin annabi alisa ba a faɗa masa komai sai wannan in ya zo ya zauna ba abinda za a bashi labari sai bukatar masu bukata kura wani na da kaza wani na da kaza wani na da kaza wala yaqbalu min ahadin ghayrihi أحد غيره kuma duk wanda ya zo masa da magana ba ta bukatar mutane ba zai karba ba
قال في حديث سفيان بن وكيع ya zo a cikin hadisin safwan da dan waki يدخلون ruwa da روادا suna shiga masu bukata ولا farrakuna يتفرقون illa an zawakin إلا أن زواكم ba za su rabu ba ko su fita daga wurin sai da abin da bukatar su take ويخرجون عن adillata دلتهم.
kuma su يعني fito suna malamai duk wanda ya zauna gurin zama annabi alaihi zai fito a mazaunin malami don sai ya karu kuma bukatar su sai ta biya shine ce يعني fuqaha فقهاء.
eh, malamai So, قلت ina gama wai أجل- shaka fa akbini an makharajihi faɗa min yadda yake fita wannan shigarsa كيف gida da كان- inda yake zama ina gama wasu wannan sai mu tashi wata gabar kuma insha Allah aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum na'am kasan bakwai take da zaka sare gurin ka mai da shi masai ba abinda zai taba wannan albarka ya ba ta sani ba ta goge dan amin sai mu tashi zancen mai salam ya yake yi To, Eh, wannan dai shigarsa قلت in ya zauna a gurin zama ga yadda yake da sabai ruwan da la'alihim wa kai masa kukan masu bukata ya warware ko ba sauraron kowa sai wannan bukatun jama'a su yake warwarewa alaihi salatu wa kuma ba sa dungu su rufe masa komai za su fito masa da shi Eh, to bai isar da kukan mutane ba Eh, shi kuma abu- shedan ba abin da yake so ya hana irin wannan Mm.
ya wanda da yake da kusaci da wanda ya isa to kuma sai ya sa- sai ya shiga kyashi baya bari wata bukata ta isa gurin wani sai kyashi ya kama shi kuma kansa iwa wannan rana filin alkiyama a cikin a- a filin da kuma sirati ba inda ya fi shi sanci in Allah ya amsa wannan inda ya addu'a ta amsa ta gaba mutum ya samu mashi dan sai ya hana shi